أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 17 ga wata na Rajab hijira shekarar 1438 wanda ya dace da 14 ga wata na hudu shekara 2017 a muna cikin tafsirin suratul araf a wannan sura suratul araf a sati da ya gabata mun tsaya aya ta 112 wannan aya ga wanda suka halarci darasin muna cikin bayani ne na lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo wajen fir'aun na ya gwada musu aya daga cikin ayoyin da yake tare da su su manya-manyan hada manyan hadawa sun ba da shawarar na a jinkirtar da musa da ɗan uwan shi a ɗan dakata su shi kuma fir'aun ya je ya yi shela a cikin dukkan inda yake mulki kuma kahin nan sun nema ma maganar a ba da lokaci a ran da wanda kowa ya san da shi kudanar musa alai salam ya ce ma'idukum yawon zina ranar haduwa na yawon zina rana ce ta mahaɗa ko ba komi ana taruwa kan ta takaici kenan lokacin irin lokacin wa da wallaha da yake tun daga nan dai kenan an ba da randevu an ba da magama kuma kowa san da magana yanzu ana shiri ne a zo a wannan wuri a ga yanda waɗannan da za a kawo sun yi da'awar annabi musa alaihi da harun cewa matsawa ne ko tsayi ne a kawo yanzu za su kawo da gwannan tsayi wanda suka yi musa yawa da iya kware wajen tsayi kenan dan a kare musa alaihi salam karshen karatun mu kenan yanzu kenan sai mu dasa kan aya ta 113 waje as-saharatu fir'aun
وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين nan Allah subhanahu wataala ke cewa waje as-sahawatu fir'aun wannan matsawa da aka yi shela ta tara sun zo kenan sun zo a magama da aka yi kuma da suka zo dan magana wannan matsawa wanda za a waye gari za su koma su imani dan mu gano mata hankali ne daga zawa ma kayan a fara dan ka a ci a watsi a sa kuma yin mai matsayin su sai suka fara daddalewa da fir'aun قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين kenan ba magana ba ta a zo a kure Musa a kare Musa ai wane ne abinda muke nema muke tambaya shin idan mu muka ci nasara muka kare Musa alayhi salam muna da wani sakamako na lada da za a ba mu ko kuma an kare an watsi an ci nasara ke suna neman jinjilar fir'aun wani alƙawali ya musu in sun ci nasara qala na'am don bin albasha bin bashe wata mutum dogara ya su cin ya kare ba abin da yi ke dole na kauya ya ce na yanzu ya ba da amsa kan mi suna da lada na musamman in sun ci nasara kuma an ba da ƙari ya ce wa innakum da minal muqarrabi bayan magana kuɗi sakamako lada da za a biya ku kuma a gaban nan ku ne manyan wadawa mafi kusa yanzu kenan sun wuce wacce malawa na farko yanzu in suka ci nasara su ne manyan hadawa kenan suna da alƙawari biyu na ba da lada kuma da ba da mai da su makusantar fir'aun yanzu kenan he da aka daddale aka aije magana ta ko aka fara abin da za a yi yanzu bayan jin wannan kenan alƙawari suka samu a hannu qalu ya musa قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قالوا يا موسى nan ganin kamar masu masu masu amince da kansu ba su shakka komi su sun yi garanti da kansu sun amince su kun masu nasara ne dan malaman da ba abin kwarai suna da yawan gaske kuma kwararru ne masana tsayi ne amma sun tsayi ne wa inda har tsayi ne wa lalle ba mutum da suna kansu inda har tsayi ne abin suka hudi haka ne to amma ba zaki bane ba aya ce daga Allah shi ne magana inda hatsayi ne daga cikin haka ne suna da nutsuwa su ne manya ba da nijar su amma lamarin ba tsaki bane shi da suka ce kalu ya Musa imma an turqi wa imma an nakun hadu mulkin yanzu an ba da zabi ka zaba ko mu muhara suke namu ko kai ka saka zahinka yanzu ke ta yanzu suna da ko ina ko a fara su ne warko ko kaje ne sun su suke nasara da haka yanzu suna garanti su za an ba mu za zaɓi wanda kake so su qal alu yace ku saki na ku dan kowa ya kare ta bayyana kowa kan ka sai ta bayyana ko ku saki na ku alu ku saki na ku falamma alqaw ai suna sakin waɗannan igiyoyi da sanduna da suna sakin su ko don sahabu ayyun nasu sai suka sihirce idan mutane suka sihirce idan mutane kenan a idan ne ba haƙiƙa ba ne da haka ce wasu tarhabuhu suka tsorata da mutane suka tsorata nan ba mutane ba ta Allah ya ce lokacin suka tafi da hibal wani fiye da khairu da bisir ana tafa فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى wannan dan kakka doka duk da akwai kuskuren zai gyara insha Allah eh kakka doka al'amari ne wai na su yan kallo kadai can ba mun yi magana wannan wannan abun abun abu ne mai girman gaske Allah ta fa'iza bayan nan sun saki sandar Allah ta fa'iza hibalun wa isiyum sai ga wa'annan igiyoyi da sanduna nasu yukhayyal ilayhim min sayrihim anna tas'a sai ga wannan igiya ce Allah ga maka kenan su wani nuna igiya wannan sanda za ta kuma maciji kuma sun haka wannan sai ga igiya da sanduna yukhayyalu ilayhi min sayrihim anna tas'a sai ga Musa kai shi sai yake gani kamar maciji a cikin mutu ina da yan kallo Musa kai shi sai ga gani yukhayyal ilayhi sai ga gani kamar macijiya tana kuma tana tana gudu tana gaugawa shi yasa fa'usha bin musu shi kamata musa sai musa kai shi sai tsoro kama shi fa'usha bin nafsi khifatan musa sai Allah ce sai tsoro ya kama musa nan alfasa suna ce nan tsoron musa ba tsoron sanda ba ne ba saboda tsoro ne na kan haka da mutane musa mutum ne ɗabi'a ta dan adam ɗabi'ar adam ya ga danje tsoro ki ɗabi'ar adam kenan ya ga danje ya tare ta haka ta yi fa'usha bin nafsi khifatan musa Allah ce tsoro ya dira ran musa kan wani abun ta ala ta kulla la ta khaf kenan yanzu Allah kai aka mai wahayi ce Musa la ta khaf inna ka anta ala Musa ka kai tsoron komi kai ne madaukaki kai ne mai cin nasara kenan tsoron ya kama kowa wa ka bin umarni wa ma fi yaminuka tarkin mata na uku inda mata na uku inda mata na uku da safir wala ta wala ta sai ruha zata Allah ce a ka saki sandarka wannan sandarka ka tarkafu ma sana'u za ta laƙume ta haɗe dukkan abin da suka yi inda ma sana'u ka duk abin gaba da dama suka shirya gaba daya kada sahir shiri ne kulli ne na matsayi kuma wala ta sahir haka ta dinga suka zo ba su nasara matsawa haka ne Musa an ba shi garanti kai tsoron komai kenan tsoron nan da ake wasu sarhabu sun zo da mutane ke duk wanda yake yi nan tabbas tsoron kamar da gaske to wannan ya ba da cewa zaman zaman nasara da suke koyon ƙarya ta bayyana ko kamar da gaske kamar sun nasara an kare kamar ma an kare to bayan haka sai Allah ya ce gaba muna halatta maka waja'u bi sihrin azim ta halatta wa sarabun yace maka waja'u bi sihrin azim saka sa abun na Allah da ke magana yace wa'annan mutane sun zo da tsaki mai girma kin tsaki da kwarai in wa'anan mutum zai fahimci a ce za ka yi wani rigiyar mutane tsayi akwai shi ana tsayi kuma amma shirme ne ƙarya ce kuma kafurci ɗan wa mai matsala a nan mutane sun tashi da tarbiyya tsammanin hata wani kaza wai za a sala asiri ne an jarraba ya ci to ya ce mai yin kaza sihiri ne kawai dabara shashatau sihiri ne an gaya mai ba sihiri ne kafurci ne ya ce an an jaran ba kwan aka kaza in misali abin da suke na a haukata mutum ko a mutum kurciya da ake da sandu ko ba a samu da ƙurani na wasu kai da kwallo a tsari ko ta biji duk kwallo bai nuna kai da duniya hausa sanda kana a yi sihiri da ƙurani a mutum kurciya ko yasun ko ta wace ce a kama a juya a sa sunan mutum in ma ya bar gari in ma a wakace ne abin da ake da ƙurani to su mutanen zamanawai da an jaraba an ga an wawa ne haukaci amma wata kishiya ta haukace ko an sake ta da ake yi sai su kenan suna kira an jaraba na ci ne ya ci kewa a wajen shi tun da ya ci daidai ne a'a ko ya ci jiri ne kawuci ne kuma shi kawta gane ko ya ci sihiri kai kuma kawuci ne ka tuba shi da magana kenan da tsakaniya da mutum kakka rudu da an jaraba an gani a wannan mujarrabu ne an jaraba sai ba mujarrabu amma ce billahi la ilaha illa hadha mujarrabun a rubuta na nan wannan mujarrabi na an jaraba ko an jaraba sihiri ne kuma kafirci ne ko da kai da abin zaka juya hankalin wani ko mace ko namiji ka haukata ko kowai gari da abin da wani da juya a qur'ani wala ko da qur'ani kai kafirci ne shi kawai kenan a sani kakka kakka rudu da an jarraba an gani wanda ma Musa an jarraba Musa ya tsorata ya tsorata kuma Allah ta wada bi sirr azimin sun zo da sihiri mai girma Allah ce wa a cikin wannan halin wa auhayna ila Musa wa auhayna ila Musa an alqi asak فإذا هي تلقف ما يأفكون ne wa kana فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين yanzu a cikin wannan hali ne Musa ya tsorata wa auhayna ila Musa Allah ce sai muka yi wahayi zuwa ga Musa da sama wahayi mai aka wa Musa an alƙi a saka kun ba ruwanka in sun kare ko sun yi barazana ko sun tada hankali ko kurin ka saki sandarka kurin ka sake ta ka ga abin da za iya sakinta fa'iza hiya talqahu ma ya'fikun sai ga wannan sanda daya tana tana tana haɗe sarƙaf tana haɗe duk abin suka kirkira na ƙarya na sihiri ta gashi tana haɗewa tana haɗewa gaba ɗaya ita kaɗai sanda Allah ce fa waqala haqq wa batala ma kanu ya'malu anan gaskiya ta tabbata mu'jizar tabbata ta Musa kenan mu'jiza ce ba tsahi bane an je neman matsawa da Musa bai tsahi a Musa ba matsahi bane ba annabin Allah ne mu'jiza ce kare yanzu mu'jizar Allah ta mu ta tabbata kuma wa batala ma kanu yafikun ya'malun duk abin da kirkira na ƙarya yanzu kuma ya lalace ƙarya ta bayyana gaskiya ta bayyana ga gaskiya da ƙarya Allah ya kawo gaskiya kan ƙarya daga nan fa gulibu hunalik wa qalabu sagirin Allah ce sai a wannan wuri wannan magama da aka yi ta tayyamul zina wacce mahaɗa da aka yi da fir'auna da musa tayyamul zina a hoto da wallaha a wancan wurin inda aka fafata a nan aka rinjaye su fagulibu hunalik a wancan wurin da aka fafata kenan kafure aka rinjaya fir'auna aka rinjaya wan qalabu sakirin sun koma gida a kaskance ba su nasara na su ake ni ba matsawa kada da matsawa a nan su sun tsira wasu kuma gida da a fir'auna da jama'a shi wani suka nema a zo a babata a kure kaza an kare su aka rinjaya suka koma kaskance amma matsawawa yau kana gare su وألقي السحرة ساجدين شكرا.
قالوا آمنا برب العالمين إيه.
رب موسى وهارون
kare in ana ce a nan nan kenan bayan an kare sun ga gaskiya ta bayyana ba maganar wani kuma su magana su su wani da sai ko sun tsaye su yi kowa sanin me tsaye sun san tsayi sun san gaskiya kenan ganin gaskiya daga nan wani ta tajidin sai wannan matsawa eh suka faɗi kai tsaye suka yi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani kai tsaye da ubangijin talu halittu gaba daya dan su ƙara bayani da kan wani ma rubutu cewa wani rabbul alamin na fir'auna ne da kace amma ba wani Allah ya shi suka ce a rabbi Musa wa Harun a ubangijin halittu da muka ce mun yi imani da shi rabbi Musa wa Harun ubangijin Musa da Harun shi muka imani da shi yanzu kenan a hili su sun mai kauya nan mai fir'auna ke cewa kuma baya ga haka shi قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون kala fir'aun yanzu fir'aun bayan da yanzu ya ga maimakon ya mai kauya to ga malaman shi ana neman hujja ka kama malamanka wanda ka dogara da su an zo a gabanka sun ce wanda ke gima shi shine gaskiya malaman sun gaya maka wannan gaskiya ce ka mai kauya a'a kuma su sun mai kauya a gabanka amma don taurin kai da rashin rabon fir'auna sai fir'a ke cewa amantu bihi abal an adan lakum yanzu za ku yi imani da Musa kahin in ba ku uzuri duwawa shi ki imani wani tambaye uzuri don mu tawai shi zai zama kamar shi kama da tambaye uzuri ya za ku yanzu ku yi imani da Musa kahin in ba ku uzuri kiri shi da ba ka ba sai ka tambaye uzuri a yi imani rashin hankali kenan kan haka ne yanzu yake wata barazana da yawa ta da hankalin mutane dole abin da ya kana na hujja ya ce inna hada la makarun makartumu wannan abin kurin wani shi- wani shiri ne wata kullalla ce an kulla makirci ne a gari na makirci ne aka kulla da tukur jimina ala dan ku fitta yan gari ku sa a biku kulli na kai aka kan baki da su matsawan da musa zikin ya kuma ya koma tuhuma matsafa ka tuhuma wa'anda masu imani zikin su zai tuhuma baki a gama da su hannun ya ce na zara kabiru ku na zara kabiru ku na zara alamu kuma sihir wannan na gano wannan shine babban musa kenan shine baki da aka gama da shi bai ƙananan kuku zai ƙananan kenan dama kanku ɗaya kuma matsafin ne shine babban aka zo da a cuce a cuce al'umma ta haka zo ta musu yanzu kenan yanzu fir'auna bayan wannan abin da ya wata da hankalin mutane wannan kenan kulli ne aka yi kan ku yarda mutane duka su matsafan ne wannan babban su ne ya ba su ƙananan shi ya rike babban aka yi a gaban guda wai a'a shirme ne kan ku yarda makinci aka muni kuma za ka jiyo magana barazana ga Musa da Musa da Harun fa sawfa ta'lamun na Musa da su da masawara matsawa wanda da matsawa suka imani yanzu kenan ga barazana tsabuwa za ku san sakamakon aikin tun da an makirci ne abin da makirci a gari na za ku san sakamakon aikin me zai musu لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين yanzu abin da ya dauka alkawari laukatti anna aidiyakum wa arjulakum min khilaf yanzu zan yanke hannuwanku da kawahuwa sabanin juna mana har a ci- a cire hannun dama kawa hagu haka zan muku tun da an kulla makirci bayan haka su masu mana usaliban da kuma jama'in zan kawo ku irin jiki icin da biyu kowa ya ɗauku ga masu makirci da fir'auna kowa ya ɗauku yanzu zai mutu haka kawai ta masa hannu abu kuma yanzu kuma sama foto a tsire su a gaban kowa yanzu kenan ga abin da ya ɗauki alƙawalin yi yanzu kenan ga wata barazana kuma ga sabbin masu imani da musa ba magana musa da haruna yanzu ga sauran masu imani da matsafa ne sai yanzu ko masu imani ga barazana da ta fuskance su kan a kashe su a wulakantar da su sun mai wuya sun nemi haƙuri kai yayi me suka ce قالوا إنا إلى ربنا منقلبون qalu inna ila rabbina munqalibun magana kenan mutuwa ina za mu dan kashe mana da mu za mu koma zuwa ga Allah ne to ne suka ce faka ne ma ta kadi inda ma ta kadi واقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى
can suka ce faƙaɗe ma an taƙa fir'aun kenan magana barazana da ya musu ta cire hannun damu kafa da hagun a tsire su faƙaɗe ma an taƙa fir'aun ka yi abin da za ka yi kan magana imani ba magana ja da baya gaba kenan ba ja da baya faƙaɗe ma an taƙa ka yi abin da za ka yi me ya suka ce inna ma taƙaɗi hadil hayatu duniya bakin ka fir'auna bakin abin da za ka yi duk bala'in ka ne bakin muna rayuwa ta duniya ne idan muka mutu kabi kamar azaba kabi mu bakin ta duniya ko haka nan ba su nemi abuwa ba ba za su rinka wuya a fakadi ma an zaka eh kai abin da za ka yi bakin ka rayuwar duniya mu kuma inna amanna bi ra- inna amanna bi rabbina mu mun yi imani mun yarda da Allah ubangijinmu ku mun yi haka ne yadda sun naka tsayana muna fatar laihi ma da muka yi na baya wa ma kana alayhi nasir da abin da ka tilasa mana ni Allah muke fatar ya gafarta mana kadan wa'anan iya karantar da mu yadda imani ke zama a zukatan mutum idan mutum imani bai jin wata barazana ba ne magana a hana ka kaza ko a kore ka daga kaza a haka imani yake in wa kan wannan nan da yawa mai magana tsangoma da ake wa misalin balle yara ko ce matasa ko mara jigo ko mara karya a wani wuri an taba barazana wanda da akida ka za a hana kaza ko za a kore ka ko za a mace maka mace matan ne amma imani matan ne yana magana a kashe ka mutu game da wuya ranar magana mace magana mace ne wani wawo za a mace matan matan ne ka zika da zama da zama da Allah ya ba mutum da wai wanda mace wai wanda ba Allah mace kaje maka shiga aljanna kaje da shiga aljanna kaje mana maka mutunta imani ka shiga aljanna wanda kana da mawani wai mace wai za a amsha maka mata kwan nan da wannan gidan malam wallahi an ce ni na bar dariƙa ne an ce amma za a amsha mata ta to to za ka yi kace kurin ka mata bayani kurin ka mata bayani ta gane mata gane ba za ka yi za ka yi mana kurin kamar da bayani ta gane aqida ta gane addini ba ra'ayi bane kake ba ka komo ne da kana bin ra'ayi kana bin rayuwa irin ta wani tsarin wani yanzu ka komo ne ka gane addinin Allah ba a yi da ra'ayi ba abun wani addini ran addini ba a yi da ra'ayin wani ko wane ne ana ibadar Allah da Qur'ani da Sunna haka na gane yanzu akan shi ne na komo ina fata ke ma ki komo kan haka eh ki yarda addinin Allah ba ra'ayi bane ba kowa a duniya ba abin shigar addini shine yanzu na gano shine sunna ba shiga wani wani abu daban ne ba dama ni musulmi ne eh na gano da kure da nake da ina ya matsala da ra'ayin wani hanyar wani yanzu na komo hanyar Allah ko kamar ta bayani in ta gano fa ni'ima idan ba ta gano ba ka san da kai da kuma amma imani yana in wani shi ne magana kuma wai a kullum mun ce idan ana karanta Qur'ani kan ka ɗauka wai wannan ƙur'anin na 'yan maka ne kawuran ƙurashawa munafukan madina wane ne a'a Qur'ani ta shi kiyama littafin Allah ne da kai ake magana annabi sallallahu alaihi wasallam karanta annabi ya magana cewa in da islam ba da gari mu sai uda gari mu hatuba hatuba lugur ba ko mun kan taruwa ta musallan Ahmad manzo Allah ke cewa wannan addinin wa ya fara baku mun tuna gaban da ya fara mai baku abu sabu abin kiyama an ganka sabu a gari abin kiyama ne ita wannan addinin sai ya koma kama bada'a a rinka kiyamar ta haka ta faɗi wani gurbace a farin ciki ya tabbata ga wa'annan baki wata ruwa ta imam ahmad sai ce su wa su kuma ya ce ga mamman gurba su wa baki wannan ya ce unasun salihun fi unasun su'in kasir man ya asihim aka san mai tsa'ihim ruwa imam ahmad sai iska ta yara sula su wa baki ya ce mutane ne yan kaɗan na kwarai na gari a cikin mutanen banza masu yawa masu saba musu sun yi masu musu biyayya wata ruwa ce suna wasu suke bata abin da aka gyara kenan kakka damu da kuje kaɗan a adam adam ta su yan kaɗan an kaɗan ne kenan ci kokarin rike gaskiya wani ka ruwa ta bin mas'ud cewa jama'a ma fa alhaq wa law anta wahdak abin da kira jama'a ta kwarai da ake yabo abin da ya daidai da gaskiya ko kaɗai na duniya kuma da za ta yi ya koma in waka ji musulunci annabi ya ce ya koma bako me annabi ke magana iya magana da sahabbai ya suka rayu ka karanci hukumar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a iya zawa a boye lokacin ake zawa hajji ta jahiliya iya zawa cikin kasuwa ta da ake ta ake lokacin ake haji sai da dare yake bin runwa runwa man yi uyi ne hata bai ku sata rabbi wa zai taimake ni wa zai kama mini isa ta saban ubangiji iya cikiya wa mai kama mini ɗan garin hankiya wa zai kama mini ya zai kama ubangiji annabi ya cikin ruwa ruwa abu la'ab an mun shi ne an mun shi ne dan uban shi ne iya bin shi a gaba da baya iya ya kare ce ƙarya yake ba na ba mu baka da bako aboye ma da mun haushi a gaba da gaba he ya kare ce kai ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce kuma ce wani uban shi ne wa to uban shi ne ya ta ce ƙarya ce haka haka ya rayu haka aka yi kiran kun bai fata ba a wannan halin abbas da ke da rabo a lokacin bai imani ba abbas amma shi kuma iya tare da shi iya kare kawai da taba shi da takobin shi bai bai imani shi amma ka taba dan uwan shi ka taba dan uwan shi ka taba shi ya kare shi mun karanta hatta lokacin da aka yi usulun maganar hijira da ba mutum sun haka ya wara lokacin da aka yi hijira lokacin da manzo Allah hijira zawwal ta tawaga ta ansar ta biyu wadda ita aka yi annabi hijira ai da aka zo su daga can sun zo da ake hajji ta jahiliya amma sun yi magana in an zo za a yi suke manzan Allah ta sama ya za a yi manzan Allah sun shawara a can su jabir ya ce sun shawara suna madina ya za a yi muna ganin madina cikin nutsuwa manzan Allah a makka ana koren shi iya labewa ce suke baiwa wallahi suka yi niyyar gaba suka sayi aikin haji kamar na kowa cikin mushrikai aka yi randebu magama cikin dare a gama a kwari kaza a kwari kaza aka ba cikin dare ce kamar musa cikin mushrikai wanka sai ka zagi wancan ma sai zagu a yi rindibu wuri kaza haka aka gamuwa ɗaya ɗaya biyu haka suka gamuwa cikin dare mutum wajen saba'in haka suka gamu a wannan wurin me aka zo ana yi ai sun zo su annabi a aboye ake aboye cikin dare aboye amma da annabi ya zo ga manzo Allah zai an gaya mishi mu gamu wuri kaza sai sama a gamu a wuri kaza manzo Allah ya zo da Abbas duk wanda da ya abin da kai amma Abbas ya tare da shi iya tare da shi suka zo cikin ansar mutum saba'in da nawa sai to yanzu abinda muka san sallah kai je garin mu za mu kare ka irin yadda muke kare mu da dukiyar mu anan abbas ya diba ya diba ta zama tare madina ta za a zai hadas dole zai shiga yara ne tiyara ne baka nuna tushe bacin garin to tiyara ne ban gaba kai da gaba da tiyan gari kawai kai wani ɗan wani ka kashe mu hana gaba da shiwa in kusa mu za ku yaba ka fita mun shi suka ci haba a nan dai abbas ya saka alƙawari ya yarda cewa zai bar manzon Allah ya hijira zuwa su a nan an zo za a yi magana sa hannu a asar ibn durara iya cikin matasa an zo za a sa hannu sai rike rike a kuɗa kuɗa ka kurki hannun wani ka kuyi mubaya su zan gaya mu gaskiyar magana wannan abin da za ku ɗauka ni mubaya wani abu ne wanda ku sa za ku ɗauka wani bala'i dan za ku duniya da ta yi can a kanku za ku bata da larabawa ku zama ta ƴan adawa larabawa na duniya ku san in ba za ku iya ba ku shawa kanku lahiya ku tsara tsoron ku an kuma kuma za ku ci duka wani bala'i za ku yi duka wani bala'i za ku yarda in mai zai zo yanzu kun yarda ku sa hannu ku ce an da daga tsaki hannun ka sa da wallahi amma me za mu yi na yawan menene kenan an san islam a wancan zamani idan ka yarda shi daman ka san ba kai ba ba mutane dole ka damu kama Allah kurin adawa ta zama ta a duniya ko zama ta amma akan haka suka sa hannu to irin wannan annabi ta irin wannan hali da aka shiga islam za a waye gari ya koma haka kin kake wanci a ni ina da yanci a garin mu yanci gare ka akan addini ba ne ba yanci su ma ta biya ne kamar kowa yanci gare su amma saboda aqida addini ta aka musu tsangwama karbin da karfin dalil sahabbai a magarin makka yan dangi ne yan cikin gida masu yawa hali ne amma saboda aqida ka kama mace ka maka samun jarabawa a mu an gome mu mu mai daba a shaka kungiya a maka wannan ne in ya ta maka gome akida kai ko na tsamo ka kace wani babu wa ko bai kare ka in ta samu kai niyyar cewa ko kada zaka mutu akan akida kurin shine kurin addini kake kana ko zai kama jarabawa iyawa kama jarabawa kai ka gaskiya kurin kai rike gaskiya ba ra'ayin wani ba shine kurin magana haka bauta mu Allah da ra'ayin wani wani wanda ya ce kaza ka rike kitabu sunna eh alafamu salafu sali kan nan haka manzo Allah ya rayu haka safe suka rayu kai ma ka rayu haka ka koma ga Allah haka shi ne kurman wa ko ka da duniya shi ruwan Imam Tirmidhi ya iya cewa manzo Allah ban labari ya'ti ala nas zaman asabiru ala dini ka qaibatu ala jamal yake cewa zamani zai zo wa mutane zai zo wanda ya rike addinin shi kaman ka rike garwashin wuta a hannu ne ina ka shirya ka kan goma ka za ka addini ko kan aƙida kura kaka damu da yan suka an ce maka za an ce maka za a rike gaskiya kura wannan rayuwa kare za ta daɗi da wuya za ta kare ka a same ka da kan matsala yanzu mutuwa daɗi ko nawa ka mutu ana cikin jin daɗi a mutu ana wuya a mutu ko ta mutuwa a gida ko da hali kai dai mutuwa ta same kana kan imani kura shi ne wata kakuran kaga damu da an ce maka an ma tsangoma an ma ƙarya nan an ma shari nan za a mutu a koma ga Allah me maka sharin za ku tsaya gaban Allah ma hisabi kalin da jiki yana abu ne an musu tari ba a yi amma yanci a yi kurin wani na kurin alburi shi kurin ya bata ma suna suna sai zo shirya ƙarya ta ya bata ma suna suna kyale shi ya sharin za a tsaya gaban Allah Allah saka maka eh kamar ba wani ta kaka damu da ƙarya ɗan gargajiya ƙarya bida ƙarya shari hina an yi kaza a cikin ƙarya na ta yawo ita kaka damu ita za a tsaya gaban Allah da mai ƙaryar da mai da ƙarya za a tsaya gaban Allah hisabi ya lace gaban كاكرا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا نعم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين nan bayan barazana ta fir'aun ta magana tsire su da kashe su kai cewa sun ce inna ila rabbina munqalibun mu ne za mu koma zuwa ga Allah ubangijinmu wa ma taqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina ba abin da kuke zargin mu ha bilaihi mi muka yi ba wani abu da kuke zargin mu kurin laihin mu mun yi imani da ayoyin ubangiji mun ga aya mun yi imani me muka ba shi ba me muka yi za'awar barazana a kashe ba tsira mu shi ne kun shi mu ba illa shi ne ma shi ne kuke zargin mu da shi imani da ayoyin ubangijinmu mun imani da ita lamma ja'atuna daga zawar aya bi mutu jayya ba ba kaddama tana zawa muka imani dan haka su dai ba sa neman wani magana wajen fir'auna kun sun koma ga da rabbana afriga alaina sabara wa tawaffana muslimin kura yanzu kuma ce ya Allah Allah ka zuba mana ruwan hakuri dan mutum ya kasa azaba ta yi rinda ya gajiya su suke roƙon Allah rabbana afriga alaina sabara Allah ka zuba mana hakuri eh hakuri kenan mu jimri dukkan wata musiba dan ba hakuri mutum ba ba ba maki sai koma gidan ciya ربنا فرج علينا صبرا كما وتوفنا مسلمين Allah ka zuba mana hakuri gurus kurin mu cika muna musulmi kurin ka ji gurus kurin ka cika kadar imani kurin shine buri Allah tarke mu ci gaba
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون yanzu dan uwa duk wannan bayanai da wannan hujjoji ayoyi da aka gani amma ga shawara ta miyagun hadawa wa qala al mala'u min qaumi fir'aun yanzu manyan mutane yan fada fir'aun sai suka ce fir'aun a tazaru musa wa ƙaumahu liyufsidu fil ard wa yadaraka wa alihatak kaji yanzu kiran fir'aun da alama zai mai kauya ya dangana shi yanzu ke mai igira ake zuga shi yanzu fir'aun za ka bar musa da mutanen musa su ci gaba da banna da bata mutane a cikin ƙasa duwa wasi ba ne masu banna wai ko su ba zaɓa nawa musa ne da jama'a su su ba zaɓa ɓannata ba ba da jama'a ba su ba zaɓa na za ka bar musa da jama'a shi su ci gaba da ɓanna a saman ƙasa me ɓanna a nan kin bautar fir'auna kin bautar wani allah bautar allah shi kadai za a bata za a bata gari za ka bar su ci gaba da bata gari wai zaraka wa alihatak ya ma tawaye ya hada bautar da kake ko ta bautar maka ya ma tawaye ka bar su kan haka zuke nan an zuka fir'auna ne ko ta haka shi na kauya yanzu a amma zuka shi to jin haka qal sanuqattilu abana'ahum wa nasta'i nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun mai zake nan yace yanzu ta bada kire kuma wanda wanda san wanda kiran wa ba da kire bane ba na gwamnati mai adawa ko ta ya kai a tambule ka sa hannu ba haka bane ba fir'auna bai na adawa bijin kuma bai ko ko daga shi bai da adawa fir'auna ba mai ce mishi a'a ko wani bahari ko wata kasa abin da giya mulki da hanci shi Allah jama'a giya mulki ganin mulki ya kai mai bai da adawa ta ce shine ma Allah gaba daya eh kullun kali mulki ne sai ta hakika cewa shine ma Allah gaba daya kan kada sai kanka irin mulki ne irin namu wanzu a je kida ce ba a daba sai a samu ta rushe ko a da su ba sai daba ko sai su ture a in ya hudu ya hudu ya kuna eh yace sanukattilu abna'ahum wa nasta'inahum za mu kashe iyan su maza a bar mata da rai kuma wa inna baqum qairun mu muke da rinjaye mu ne a saman su eh mu muke da rinjaye a kansu yanzu abinda muka yi ba mai hada yanzu kenan sabon da yake ya hutu daga fadar fir'auna Musa ya ji me ce jama'a shi Musa ya ji jama'a sun ji da kira ya hutu a kansu me Musa ya ce قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين
yanzu kenan wannan sabon da kire ne hutu daga hadar fir'auna musa ya ji jama'a sun ji da musa alaihi salam sai yake neman tabbatar da al'umma shi kan imani shi ne kala musa da kaumi sai musa ke ce mutanen shi ista'inu billahi wasu biyu kiran kakku damu da wannan barazana ku nemi taimakon allah kuma wasu biyu ku yi haƙuri dan kafin nasara ta samu jarabawa sai ka mutu maganar dogara ku nemi taimakon Allah ku musibiru ku yi hakuri dan kafin da kafin cin nasara akwai jaraba za a samu taiwa za ka shan za ka ce zai waje bala'i shi zai kama neman taimakon Allah kuma ku ci gaba da hakuri kafin Allah kawo da nasara ta'inu billahi wasibiru yanzu kika ce inna ladrillah ita wannan kasa da yake barazana sai muka ga a ita ƙasa kan ƙasa gaba ɗaya ta Allah ce ƙasa ta Allah ce na Musa da ke wa'azi ga jama'a ta Banu Isra'ila ƙasa ta Allah ce kuma Yusuf man shi Yusuf man shi amin ibadi wannan ƙasa yana gada ma wanda yake so a cikin bayan shi kenan tashi ce mulkin shi ne kenan yanzu ma shi ya ga dama bai fir'auna yake abin da ya ga dama jarrabawa ce shi ya ba shi dan mulki shi aka dan bashi kina barazana Allah ya ba shi damar yin mulkin yanzu in ya so kuma sai amshi ya ba wani amma me yake na kansa da su wal aqibatu lil muttaqin duk an kai an kawo an yi barazana a shawo ya aiwa ne ne amma kyakkyawan karshe iya ga masu imani matsora Allah shi ne ginin kudu da kan takawa karshen cikin dazu za a ga gudanmu karshen lamari ne iya wani shahada wani ta matsala kaza ne karshen lamari wanda suke tsoron su suke da su suke kyakkyawan karshe yanzu musa kenan ya ja hankalinsu su koma ga allah su nemi taimakon allah kuɗin kasu da muke da ba za ta fir'auna yanzu bayan sun ji wannan wa'azi mai suka ce kasa da musu matsorota ne kwasa da fara labarin balabarin ba wani sarari matsorota ne ba su da zuciya ta yaki har hannu suke da halewa ba su zuciya ta kaza kaza ba su da kai kashi tarihin tarihin su suka tarihin su kullum su matsorota ne ba su da magana magana gaba da gaba بس كل ده هل هل كده يا جماعه ما لكن الروح inna la mudrakun subu inna la mudrakun ke ba maka bugawa sun tsaya da fir'auna sun je ga su ga ruwa fir'auna ya danno nan ruwa ga fir'auna ba maka bugawa ba buga a inna la mudrakun an kare shi kina yakun an kare mun gama yawo ku suka ce musa ce kalla inna ma'i rabbi sai hadi musa ce kalla ke bai wa ikon musa ta ubangiji Allah ga musa mu imani annabi Allah ta baiwa amma a zahiri sun karya amma musa alƙawarin Allah Allah ce su fito Allah zai tsayar da su sun mutu daga hannun Fir'auna sun zo bakin ruwa ba abun hawa na kuma Fir'auna ya zo ba zai buga da Fir'auna ba zai bugawa ba tsorata ne sun ce an kare askon musa ce kalla baiwa askon baiwa ya cin mana ina ta cin kare ubangiji ko ubangiji kuma zai ba mota kuma ka kai iya su kayan yanzu ce Allah wuce ruwa ke yanzu suna da matsala suna matsala tsoro ba su iya gaba da gaba suna tsoro to nan ma da duk wani wa'azin da ya kare gaba daya me suka ce
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون kaji qalu uzina min qabl an ta'tiyana mun ba ma jitana Musa kai wannan dole ba wazin da musu na ku dogara ga Allah ku yi haƙuri ƙasa ta Allah ce zai gada ma wanda yake so ku karshe kyakkyawan karshe ga matsoron Allah duk da da dare qalu Musa udina mun gaba ta ce na kaga daman an cutar da mu kayan kansu amma in ba da ma jitana bayan kazan daman kayan ka zo ya kashe kiyama da matan rauta mu ya mana azaba bayan ka zo kin ya cutar da mu kenan su suna da kai Musa kamar da bayani ne kenan har yanzu kamar ba su yarda ba da alƙawarin Musa sun mai damta masa wannan abun dama ya mana kuma yanzu ma ya mana bayan ka zo Musa dai ya sake mai da magana cewa ya ce asa rabbukum an yi hulika a dogon ku wasu karabukun fil arab yace wannan abin da kuke mana tabbas ubangijin zai halakar da muke na kan Allah ne Allah zai halakar da muke ku kuma ya ma ba ku ku ne masu mayewa za ku maye kasar abin da ya mallaka na mulkin nashi ku Allah zai ba kuma fa yanzu kai fita amalun kuma Allah zai ba ku kuma yanzu ku gomi za ku yi bayan ba ku maka yana taba alƙawarin Allah ne zai karya maki yanku a san a ba ku kuma a gami za ku yi haka ya gaya musu kuma haka tawakana me yace gaba ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون ينزلنا دون ودون بيانين قبل كم فأبن فرعون يسندع kuma na alkawali da ya yi ba mai hana shi kiran yawa kana ya kasance na sai Allah ce gaya mana yawa kama abin da ke a gabanka a gabanka ya yi irin da kuke kallon fulafulai iri ga san kama ana wata rayuwa ta wanda ba ya yi wannan wannan abin da hakika ba mana wannan labarin na fulafulai na kayyar aiki a wannan abin da ana ga abin kama abin a gabanka abin na hakika haka yau kana a wata rayuwa a wata zamani Allah ce wannan abin da kan na Fir'auna ولقد أخذنا على فرعون بسنين ولقد من ثمرات لعلهم يذكرون الله يجي wannan al'umma ta fir'aun Allah musu jaraba mun kama su da shekaru na hori ba a ruwan ai hori ba ruwa ko ku ai ruwan ma kun ba albarka ko san haka ai ga ruwan ga komai ba albarka Allah ce ya musu wannan jarrabawa la'alum takarun dan su gano kuransu su halka su koma ga Allah amma babu tawakal ga mahalus idan muka garba wani sai za ta atum hasana qalu lana hadi in aka samu albarka shekara mai albarka aka samu kayan gona da wai kuma abu ya dadi ya kyau ta aida mu mun cancanta a mana haka ne imma ilimin mu cancanta mu dai su suna da haƙƙin haka kin ba wani abu kin ba wani abu saboda abu kin ba wani abu da wani musu da mun haƙƙin su ne imma ilimin su cancanta su suke suka samu wannan arziki haka suke lana hadi amma a lokaci guda ce wanda sun musayyatu ya tsaye rubi musa wa ma'ahu an kuma aka samu alloba rashin ruwa wurin da ya matsala aka samu kuma ya ce a ai kun ga daidai garin mu lahiya lau ruwa komi lahiya lau arziki yanzu tun da musa ya zo garin da kawo na fitina a garin ma tun da yanzu wani tawa tashi dukkan ya rikice gashi yanzu ba ruwa ba kudi ba kaza ba kaza ba kaza sai su yi canji da musa da wanda suka yi imani da musa nan kaga nan akwai rashin hankali maimakon su koma ga Allah Allah ya jarrabawa a koma ga Allah a tuba ga Allah sai a bari rashin ga wani kuma kuna kullun halin mutane kenan ba a wata duniya ba ta shekara dubu a duniyar Niger ba haka haka nan a duniyar da magaran ba haka ba haka nan ba shekara katarbandus ba ta matsalwa ba katarbandus ko aka samu hori ne da karshe da aka tara masu wani aji a wurin tara su a su dole abin kun sai hana yin zala sallah a bakin tasha zai abin yin zala da baka yin zala wani wani sun zuka shi ruwa ana sallah bakin tasha ana sallah bakin tasha sallawa duk iskacin haƙƙa tasha ana shan giya a yi modi a sha ƙwaya da abin haƙƙa tasha wai ba ko ɗan wakon kowa sani ba kowa sun tasha duk wata na ba tara tasha ne yan kwaye da yan gida can komi barayin suna can kuma duk wani abin da ake na sata na kwaya da abin da ake tuwa-tuwa da ake wai ko ba haka ruwa ba sai sallah a bakin tasha wai ta ka aka hada ruwa waka aka sha ba ruwa ba sai sai hana ya sai hana halin suna sallah ta ko a samu ruwa Allah mutane da kullai da tare ne ku kun jana kula kuranku Allah mai jaraba da rashin ruwa a koma ga Allah a hana ka a hana karuwai ayyukan gidan kiya a wa hana sallah kullai sai ka ce abu wani kama abu wani kaji a taɗin ne wallahi sai ka ce a taɗin ne shi ba abu haka yau kana a cikin nan shekara za mu ce nan 25 baya 25 baya ko shekara 25 baya ka taɓa duzumi an jiye jiye ka taɓa duzumi har mutane kenan kenan maimakon su gyara sai suka canji da musa da wanda suka yi imani da musa a sha'ala inna ma tsa'irum inda Allah duka abun ba musa bane ko fir'au kai ko harun ko masu imani a'a laihinsu ne Allah ya kama su da shi Allah ne kama su da laifin da yake tare da su amma duk da haka ce walakin aka sarrafin la ya'lamu mahi yawansu ba sa sanin ganowa kurinsu ne Allah ke musu jarabawa don su koma su gyara su tuba ga Allah sai su ci gaba da banna suna tumar wani da aiki da laifinsu me suka ce وقالوا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين حسبك وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها كي abin abin abin abin ne yanzu kenan ba mu gane mamuji a za a kare suka ce musa dinyan da ka kawo wata aya suke ba bukata wata aya ma duk ayar da zaka kawo ka ta tsana da wata dan ka mana tsagi da ita duk ayar da zaka kawo dan ka mana daba daba da ita to za mu ga maka mu kuma na da bi mu ne ba yanda baiwa mai yarda ba mu imani da duk abin da kana aya kenan kan maka shafa da kawo aya na mu'jiza an rihe kofar an rihe kofar magana neman aya neman gaskiya neman neman hujja a zukur ya ga dami sai hanya ta abuga kurum ta a kashe magana hujja ta kare in ma ka kawo ba mu yarda ba ma imani da ita haka suka rige wannan magana yanzu sai mu ji irin zarraba manya-manyan ayoyi wanda suka ga Allah bai hada ba dai Allah dan yake hujja gare su sai da kawo su ayoyi daban-daban dan dai mai rabo ya imani kai Allah halakar da su sai da yake musu hujja hujja dan wani daga lokacin yayi yayi nisa akwai mun yi alƙawarin kawo ƴan azkar saboda mutuna farkon karatunmu mun yi bayani kan asalin adawar dan adam da iblis to insha Allah yau zan bayani akwai wata mushkila dan uwa da mafi yau tana samu mushkila ta wasu wasu a cikin sallah cikin sauran ibada mutum ganganwa da wata barazana ta wasu wasu kai har ma ta kai akan imani ko ta rikta mutum ibada shi akwai ruwa cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shedan kan zo ma bawa ya rinka sa mai ya rinka sa mishi kaza tuna kaza har ya kai mata wasu Allah wayi shi wata ruwa cikin suna bi Dawud sabu ta ya rasulullah muka yi wani tunani a ran da mu huto mu wada abin da ke ran mu wanda mu kone mu zama gawayi me kenan iyakan abu su mugu a masu ciya ire-iren wani a takaice magana kan da sabai a zuka na muskantar wasu wasu shiga imma cikin ruwa ta musulun idan ka jirin wannan wasu wasu ya zo maka ya tsoro ma a zuciya wanda ka maka ka hurci da wata ruwa musulun manzo Allah ya musu ka guda ma sai zaka mahdur iman wannan zuzurutun imani kenan dan shedan bai samu dama ba abin aikace yake sa maka wasu wasu baka yadda ba imani ne kenan ka hada da ba imani ba sai ka bi shi to abin yadda ka karanta idan ka zo sabanin wani kwakwantan ka karanta amantu billahi wa rasuli amantu billahi wa rasuli ruwa ta abi dawud idan ka ji haka ka ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wannan iya ma maganin waswasi zama mai data huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin huwa bi kulli shay'in alim yace sai ka bar waswasa ka cika da abin ka daban wata ruwaya sun bin as cikin majin zainab ya yi annabi sallallahu alaihi sun bin as ya yi annabi ya su ya su lillahi ya ce shaidan kan zo ya rikta mun sallata har ma in rasa a ina nake rasa ma mi na karanta wata raka'a nake abin ya dame shi ya ce idan ka ji haka ko a sallah kai tsaye kai a uzu billahi min shaitan jin tub ka to a harbucinka a sallah kaga ce an yi tofi an wuta ta da ba manzo Allah ya ce ai kaga kama kuma masu hira yau an kace tub tub ai magana ce ka ta da ba tub kai magana a'a ba magana kai ba manzo Allah ta kai yace haka manzo Allah karantar da ni ina jin waswasi a sallah in yi a uzu billahi min shaitan jin tuk in towa turkina ya ce in so uku kuma haka ne Allah ban lahiya ce kenan kanka samu matsala komi ko abin kana ko a san da kai ko kai ta aure su uku a uzu billahi min shaitan tuk ka towa kai so uku ko kai amintu billahi rasuli dole iya ma maganin wasu wasi na shaitani Allah taimake mu ina ga nan da yana ga bakin nan da ya sa wannan abin ya zama mutum ko akan imanin shi ko a sallah to duk abin nan usuli da irin wannan imma wata amince bil usuli ta sai muslim wata sunan abi daud ko al awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim wannan maganin wasata shi ne kuma yakan haka ka ci gaba da abin da zai amfane ka to kurin kai ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka dai makon ta cikin alƙasar da ake na kariya ga wasu wasu shiɗan Allah ta muke mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته